من ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والفاتح لما أغلق والهادي إلى أسرارك المستقيم وعلى آله وقدره وبالله العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اغفري لنا بهذا المحضر استعطفي بنظرة تأتي لنا بالسفر yawwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah ina godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ya gwada muna zuwa wannan lokaci na tsaya watan Ramadan na wannan shekara ta dubu da dari hudu da arba'in da hudu sai mu ce alhamdulillah muna fatar ana raya mu a ƙarshen wannan wata na ramadan da kuma abin da ke bayan shi gwargwada abin da Allah ya kurmuna kuma ya zama da lafiya da imani Allah ba mu yi ƙwaraya wannan wata da ibadu kuma Allah ya karɓar muna albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu fara wannan mazauni kuma zaunar tafsiri da karatun da da ke so kurbabin maulanmu wasu zamaninmu yau ibrahim na zai zawo ta'ala annu wanda ya yi ta shekara ta dubu da dari uku da tamanin da uku yayin da ya ranta watan ramadana ya tsaya kamar jiya kenan za ku karanta wannan don tabarruki da janibin tsoron shukuru radiyallahu ta'ala anhu yace alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah bayan haka ya koyan uwa wannan wannan da ya tsaya shi ne wata ramadan mai albarka wanda yake shi ne wannan allah daga cikin watanni cikin abubuwa don abu da ya daraja abu da aka ce na allah ne kun ga mafi bicin halitta duka shugaban malin muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce mishi abdullahi bawan Allah mafi mafi girma da tafan Allah shi ne alƙur'ani Allah ya ce mishi kitabun lahi littafin Allah mafi bicin takuna duka ka'aba abu ɗaukakawa Allah ya ce wani baitul lahi haram mafi bicin watanni kenan wata ramadana shi da Allah ya kaddara shi sauka ramadana wata na ne da haka wajibin mu ne mu inganta niyyar mu cikin wannan wata na ramadan ko wanda daga cikin mu ya yi niyya ta gaskiya cewa zai azumin wannan wata na ramadan tun daga dare na jiya kenan ka kama niyyar azumi da ya azumi har ya zuwa daren idi mai niyyar tsari azumin wannan wata don kama horon Allah ta bara ko ta'ala Allah ta bara ko ta'ala kan cewa wa mai shahid da ku ku shahara bayyana su wanda bai halarci tsayawa wata ramadan yana da lafiya to wajibi shi ne yin mukallafi ne wajibi shi ne ya azumin wata ramadan Allah ya ce haka bayan da ya ce ya yi wa hallari na amina kutuba a yan kuma su ya kama kutuba ala lalli da bin kafin ya ku masu imani an wajabta muku azumin watan ramadana game da aka wajabta shi ga al'ummomin da suka gabace sannan Allah ya ce ayyaman ma'adudatin yan kwanuka ne ilayayyu wato shi azumi yana barin masu azumi bakin ciki ya tausasa musu da cewa ɗan kwanuka zai kira yayyu kuma azumi ba gare ku an ta fara ba tun farkon zagaye har zuwa ƙarshe shi ya kuma da ta gabace ku su ba sun yi azumi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya yi azumin wata ramadan annabi nuba alaihi salam ya yi azumin wata ramadan annabi ibrahim khalilullah ya yi azumin wata ramadan annabi musa shi ma alaihi salam ya yi azumin wata ramadan an kula kuma sa gabace mu su ba su yi azumi kaga an ji mutuwar yawa ga aka idan mutum ba ta zama ta fita daga ba to sai ce maka sauki azumin da aka wajabta mana ba al'umma ne musulun zama abu ne wanda ya shafi duka al'ummomi kafin to abin da ubangiji ka so lura da shi abin da aka wajabta mu wasu sun ka iya kafin mu babu shakka mu ma muna iya yi ba wanda bai yi azumi sai mara lafiya ko matafi shi azumi idan ya zama bai da lafiya ko kan tafiya sai aka mai sauki za ka hama da ke cikin addinin musulunci a wannan azumi shi ne kamewa daga barin abinci da barin abin sha da barin bukatar ciki da farji ga baki daya tun daga kodowa a rikin zuwa faduwar rana wannan dukkan mukallafi yana iya wannan in ba mara lafiya ba ko matafi Allah tabaraka wa ta'ala tun da wajabta muna ya san muna iya ba saboda Allah ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah bai kallafa marai sai abin da ya san tana iya ba mutum da Allah ya tallafa mana azumi to lalle muna iya rawa shi yasa Allah ya tallafa mana shi shi azumi wurin masu ilimin fito shi ne kamewa da sha'awar ciki da farji wato mutum ba zai ci ba ba zai sha ba ba zai jima'i ba ba zai mu'ashara da mu'ashara kamar ta ba tun daga kudu a cikin zuwa faɗuwar rana da niyya kama wurin Allah tabaraka wa ta'ala shi daura niyya ta azumi ta isa in aka yi ta daren da wata ya tsaya ita ya sama dukkan wata ga baki daya ba sai an ce kullum sai ka sake niyya ba sai kafin wani abu ya zo na kintu wanda ya hana ka azumi shi ne uzuri to daga nan in ka ci abinci ka sake niyya azumi to sai ka jaddada niyya tun daga kullu alfijiri har zuwa kuma ƙarshen wannan lokaci idan mutum zai sake ci gaba da azumi sai ya jaddada niyya lokacin kare kullu alfijiri shi ita niyya ita ce za ka iya yin azumi saboda Allah ta baraka wa ta'ala azumi ya ku bayan Allah ibada ce wanda yake kawo filta da dariya dukkan ibada sadaka sallah hajji umra yana yi wa riya ta shiga ciki amma shi azumi ba yadda za a yi riya da shiga a shige shi da haka ya zo ga hadisi al-sawmuli wa ana adlibi hadisi kudusi Allah na cewa azumi na wani kuma ni nake saka mai shi da sakamako amma kyakkyawan aiki duka Allah na ba da sakamako ɗaya a nunka shi goma ko abin da ya fi amma azumi shi bai da sakamako Allah ɗaya san abin da ya sakawa da shi saboda shi kaɗai ya isa a yi mashi azumi mutum idan ya azumi babu shakka ya azumin nan ne don Allah ta baraka wa ta'ala duk wanda ya so ya tallafa cewa dole a yi mashi azumi wanda ba Allah ba to bai yiwuwa ba wanda zai cika mashi azumin nan mutane suna iya cewa suna azumi amma suna cikin cin abinci da cin abin sha saboda sun ga ba a ganin su shi wanda ake mazumin nan ba a wanda zai iya gane cewa ba a ci ba ba a sha ba to yanzu ko mutane suna iya ci su sha amma ba su ci ba kuma ba mai ganin su in ba Allah ba kenan Allah kawai yasa suke azumi Allah tabaraka wa ta'ala shi ne ya isa a yi mashi azumi duk wanda ya ce a yi mashi azumi to wannan za a dai ce to amma ba za a cika yadda yake ya kamata a yi ba wanda ya keɓe cikin ɗaki ya ci abinci ko ya abin da yake an hana mai azumi ya yi ba wanda zai kanci sai Allah to amma ba zai yi ba saboda Allah kenan azumi na Allah ne alakaki niyya alakaki aiki da Allah tabaraka wa ta'ala shi aka ce mai ikhlasi kuma shi aka ce ba gaskiya amma asali da ikhlasi da gaskiya to mutane suna sassaɓawa a cikin wannan ɗabi'a gaskiya da ikhlasi kowa na yi irin nashi amma wani ya fi wani kuma amma za a ga su kama abu guda da gaskiya da ikhlasi ita abin da aka ce ma gaskiya shine zama abin da zai sa kai aiki shine kai azumi shine ka yi shi don zatin Allah subhanahu wa ta'ala shi an niyyarka bisa gaskiya don wani abu ya shigo da baya a cikin niyyar wannan da ka yi in dai ba walwala niyyar kai ba to bai bata maka niyyar ka ba ta cewa tsakaninka da Allah azumin nan kai da dafe Allah za ka washe shi kuma bin da kake mai ikhlasi ka zamo mai gaskiya tun daga farkon aiki har zuwa ƙarshe da zama wani abu wanda ba gaske nan ba za ta cuta yin aikin nan da komi ba wannan shi ne mai gaskiya kuma wannan shi ne mai ikhlasi Allah ta baraka wa ta'ala na cewa wa kulu ma'as sadiqi ku zamo tare da masu gaskiya cikin dukkan mu'amaloyinku da Allah da wanda ba shi ba wanda ya zamo wani Allah ba zai ɗarso mishi a zuciya ba cikin dukkan ayyukan da yake yi to shi ake ce ma asiddiq mai yawan gaskiya kuma shi ake ce ma al-mukhlis kenan bukatar su duk ɗaya ne mai gaskiya da mai ikhlasi duk matsayin su ɗaya to ana so a samu gaskiya a samu ikhlasi cikin azumi yace abin da aka ce mai ikhlas shi ne ka fitar da duk abin da ba Allah ba cikin mu'amalarka da Allah ta baraka wa ta'ala ka ce za ka yi abu don Allah to kada wani abu kuma ya shigo a ka yi kokari ya zama ka yi aikin da za ka yi don Allah ka yi shi farko har ƙarshe ka gama don Allah shi ake ce mai ikhlasi cikin ikhlasi nafsu ita ma ba Allah ba ce za ka yi ƙoƙari kada wani abu na sha'awar nafsu ya shiga cikin aikin da za ka yi Allah idan nafsu ta shiga to an samu wani abu ba a samu ikhlasi ba kenan ba a samu gaskiya ba kenan Allah ba zai hashi aikin nan ba dan ba dan shi ka kai ba ya ce duk wanda ya tara wani da ni cikin aiki ni na riga na bar shi da aiki da wanda ya sa a ciki ikhlasi ana so ka yi aiki don Allah min Allah ila Allah daga Allah zuwa ga Allah shi ba bai da wurin shiga cikin aikin da yayi da ikhlasi da Allah to kai azumin nan tun farkon wata har ƙarshe babu wani abu wanda ya cuɗanyi cewa don Allah ake ko da nafsu to shi ake ce ma azumi na khasatul khasatin kammalalli cikin bayan Allah shi da shi yake bukatar mu zama cikin kamilali mu yi kokari tun daga fara azumin mu har ƙarshe mu yi shi don Allah daga Allah zuwa Allah shi ne bayan mun kame daga barin ci da sha mu kame dukkan gabanmu daga aikata dukkan abin da yake haramu kawahunmu hannuwanmu idanunmu kunnuwanmu mu cikinmu farjinmu don mu kame su daga barin abin da Allah ya haramta mun zama kenan mun azumi iri na farko na amawa da na biyu na khasawa to na uku mu tsarkake azumin nan na duka abin da za mu yi don Allah tabaraka wa ta'ala wannan shine azumi na kammalanni ya zo ga hadisin da Bukhari ya fitar cewa duk wanda ya azumin Ramadan yana mai imani da neman lada ta Allah to an gafarta mai duk abin da ya gabata na zunubin shi kuma za Allah ce ga hadisi azumi garkuwa ne yana kare ka daga abin da duk ba Allah ba wanda ke azumi kada ya rafas shine mu'amala da mace matan shi kada ya aikin jahilci kada ya aikin fasikanci shine ya aikata abin da yake wajen shari'a wanda aka hana shi idan wani mutum ya zo ya dace ya zage shi ko ya neme shi faɗa to kada ya biya bayyace ni mutum ne mai azumi ni mutum ne mai azumi ni mutum ne mai azumi har sau uku kana nufin tunatar da shi cewa kuna cikin wani hali kai da shi to kai ta zuci riko da wannan hali na jin tsoron Allah da rashin keta haƙƙin wani mahaluki hadisi ya zo Allah ba maza Allah na cewa sallallahu alaihi wasallama na rantse da Allah da arziki da rayuwata wani bakin mai azumi ya yi kamshin almiski wurin Allah subhanahu wata'ala Allah na cewa mai azumi yana barin abincin shi da abin shi da sha'awa ta saboda ni in ji Allah azumi na wani kuma ni kadai ke sakawa da azumi wato ya kai azumi ni dai da san abin da saka mai azumi da shi na alkhairi amma to aiki mai kyau wanda ba azumi ba to aiki mai kyau yana matsayin goma iri shi wani lada sani jama'a azumi cikin addininmu na musulunci to shi ne musulunci ma gabaki daya addini wurin allah shi ne rika azumi yadda ya kamata allah na cewa inna dina inda allah islam addini wurin Allah shi ne musulunci duk wanda ya nemi wani abu na addini ba musulunci ba falan yi ku bala min ba a karɓan bashi yan wa ku sani a yau bayan ƙasar Allah duka babu wani addini wanda za a yi ma Allah tabaraka wa ta'ala ibada da shi ya karɓa a nemi kusanci zuwa ga Allah da shi Allah shi yarda da shi babu wani addini yau a bayan ƙasa ɗin ba addinin musulunci ba wani addini wanda ba shi ba an shafe shi abin da aka shafe kamar ba a taɓa yin shi ba kenan da ɗai kenan ga yanzu ƙofar tsira ƙofar mu'amalar bawa da allah ta baraka wa ta'ala shine ya riƙe addinin musulunci annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma shine ƙofa ɗaya ta musulunci kuma shi ne kofa ɗaya ta saduwa da Allah subhanahu wa ta'ala wani masana Allah na cewa wa an babu lahi ayyu muridin wa fahu min gairika la yadkhulu maza Allah sallallahu alaihi wa sallam kai ne kofa Allah duk mutumin da ya zo ma Allah ba ta wajen ka ba ba zai shiga wurin Allah ba da haka bayan Allah ina horon ku cewa ku yi azumi dan Allah tabaraka wa ta'ala ku sani azumi yana ɗaukaka darajar mutum har ya sa shi yana bakautaka da kwatanci da mala'iku wato mutum zai tashi daga mutum ya koma cikin jinsin mala'iku zai yi kama da mala'iku ban zai yi kama da Allah mallaki subhanahu wa ta'ala mai azumi ba ya ci ba ya sha ba ya da wata sha'awa da yake bi ya koma kaman bala'iku ke da su ne ba su ci ba su sha ba su da sha'awa ta mata shi ma tsawon watan nan da rana ya zama ba ya ci ba ya sha ba da sha'awa da mata ya zama kaman mala'ika bal Allah ma tabaraka wa ta'ala ba ya ci ba ya sha bai da sha'awa to a matsayin ka na cewa ka kakkaka wannan mutuntaka to ka yi kama da ubangiji wurin rashin ci da sha da sha'awa shehu ya ce abinda zai saka darajar ka ka yi kama da mala'ika kama yi kama da ubangiji subhanahu wa ta'ala bisa gaskiya abu ne maɗaukaki wanda bai kamata kai wasa da shi ba watan ramadan wata ne wanda shi ne masoyan allah wato wanda allah ka so cikin dukkan watanni da aka yace watan azumi na wani watan azumi da ya tsaya kamar jiya kenan za a buɗe dukkan ƙofofin aljanna za a buɗe dukkan ƙofofin wuta za a saba shekarun sarƙa a ɗaure su a cikin jahannama ba a kwance su sai watan ramadana ya wuce allah na cewa ya kai mai faɗa alkhairi ka zo ka zo ka yi sauri ka yi sauri ga alkhairi ya samu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya yi mamakin nau'in mutum biyu na ɗaya ce ina mamakin musulmin da watan ramadana ya tsaya yana mukallafi yana da lafiya da hankali amma ya saka ci har watan ramadana ya mutu wai bai samu allah ya gafarta mashi ba mazala ce ina mamakin wannan mutum ana ruwan rahama wane malka ka kawace a bakon baka cike ba ina mamaki a wani hadisi ya ce wannan ramadana da ya kama ya mutu bai samu gafara ba yaushe ne ya shirya da zai samu gafara ba ana ba san da zai samu gafara na biyu maza Allah sallallahu alaihi yana mamakin mutumin da Allah ya kaddara takowa da uba ko ɗayansu yana da rai shi ma yana da rai ya sakace har su mutu ko ya mutu bai samu gafara Allah su shiga aljanna ba ya ce ina mafaki wannan mutum dan uwa da uba su Allah ya su tsaba tausayi da rahama ga ɗanɗansu to in kai musu ba da sun ci mun gode ba da kawo ma'aifaka suka ji daɗi shi ko Allah sai ya gafarta ma su kuma ɗan abu ƙanƙane wanda ka yi musu ko kai ma wani su sun samu labari ya ishe su farin ciki ya ishe su jin daɗi ya isa su ce Allah ya maka albarka Allah ya gafarta ku ko ba su ce ba shi Allah ya yi ma gafara ya yi maka albarka to ka kasa dada a cikin da ran mahaifinka ko su da mahaifiyarka har ka shiga wuta ba za a ce ina mamaki wannan mutum sallallahu alaihi wasallam shehu ya ce tabbatar da shiga aljanna ga musulmi cikin wata ramalana da ta gaban uwaye ne ce abu ne mai sauki kwarai kwarai kwarai da gaske shi yasa ba za Allah ka mamakin wanda bai samu shiga aljanna ba kuma ga wani abuwa guda biyu duka su samu shi ne ce yan uwa mu dai addinin mu shine addinin musulunci yana nan yadda kun ka san shi yan faida ba mu da wani abu na musulunci ba wanda kun ka sani ba ba mu da wani addini daban wanda ba musulunci ba musulunci na kuwa kun san shi ne shaida Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wa sallam shaurin ce ya kuyan uwa ku ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa sallam لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف يتشكم جدد إيمان مو لتشوى لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan shaida ta la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya shi ne mafificin dukkan zikiri na Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da za ka zikiri da shi babu kama ka ce la ilaha illallah saboda ko hadisin da manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam afdal ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah duk wanda ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam so daya yana mai ikhlasi tabbas ya shiga aljanna manzon Allah ne yana gaya ma Abu Dharr al-Ghifari da sauran sahabbai cewa ko wace la ilaha illallah to zai shiga aljanna Abu Dharr al-Ghifari yana wurin jundubun janadata sai ce ya rasulullahi wa in zana wa in saraka ko da ya yi zina ya yi sata in ya ce la ilaha illallah zai shiga aljanna maza Allah ya ce ko da ya yi zina ko da ya yi sata in ya ce la ilaha illallah so daya da gaske to zai shiga aljanna abu darul gifari ya ce ya rasulullah karo na biyu wa in zana wa in saraka ko ya yi zina ko ya sata ya ce la ilaha illallah zai shiga aljanna maza Allah ya ce mishi wa in zana wa in saraka ko ya yi zina ko ya yi sata ya ce la ilaha illallah zai shiga aljanna abu zarar ligafari ya koma shakaro na uku ya rasulallahi wa in zana wa in saraka maza Allah ya ce wa in zana wa in saraka ala ragabi alfi abin zanin zai shiga aljanna ko ya yi zina ko ya yi sata a kan turmusa hancin ka sai abu da rigifari su bayan haka abu da rigifari ko shi kaɗai sai ya kama wa ɗin zana wa ɗin saraka a larakar alfin abin da rigifari sai ya kushe da dariya wai yana godiya ga Allah ba wani Allah ya raga lambai hanci ya ce wa larakar mai alfi a larakar mai alfi abin da sai zan mai abu alfahari ko shi kaɗai da ya tuna sai ta iya kome shi sai ta ga lahanci yana a larabci mai an fi abizar akwai wani hadisi maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya ce la ilaha illallah ba yadda za a iya zama ya shiga aljanna ba sahabi ya ce ya rasulullah bari in gaya wa sahabbai ya ce a'a in ka gaya musu sai alayi alala ce a ta bin son zuciya yale kai da na hana maka wannan magana haka take to da ya tashi rasuwa ya ce ni kuwa ko wani sirri da muke da manzon Allah sallallahu sama da ke ta koyo to kada dan mutu a kama da laihin da koyi ilimi kun je kun je da muke da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ce la ilaha illallah mukhlisan to zai shiga aljanna duk abin da yi na ce in gaya muku ya ce kyale ku kada ce haka nan ku ta kiɗin girbi kuna shakatawa kuna jin son zuciya wato shi abin da an illan bin son zuciya da sabon Allah idan mutum zai mutu sai ya warware la ilaha illallah shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to da ba an ce man qala marratan wahida ta ka ce mukhlisan da haral janna wanda yake so daya yana da ikhlasi har ya gamu da Allah bai warware ba dan aljanna ne to in kana sabon Allah da gangan saba Allah haramun da gangan guda ya mai shi ka kafiri kayan ta riddani sabon Allah da gangan guda riddani Allah ya kiyaye mu to wannan shi ne rukunin mu na farko a cikin musulunci shi ne kalmar shahada rukuni na biyu sallolin nan guda biyar asuba azhar asr magriba isha wanda yake su da sharuɗan su to ya rike rukuni na biyu na musulunci na uku ya ce shi ne azumin watan ramadana shi kuma yini ɗaya na watan ramadana ba ɗaya yake da sauran dukkan kwanuka ba wato kwanukan azumin ramadana daban suke a cikin rayuwa duk wanda ya kare azumin yini ɗaya na ramadana babu uzuri na shari'a ba rashin lafiya da zai shekara dubu ɗari nawa yana azumi ba zai rama azumin kwana guda wanda ya kare da gangan ba saboda girman kudura Allah wanda ke tare da waɗannan kwanuka na Ramadan surin malaman biko suna cewa in ka sha azumin rana ɗaya to za ka yi kafara da azumin kwana sittin bayan ka rama wannan yace to haka yake rubuce a littattafan masu fikihu ya ce amma ta faru wani mutum cikin sahabban maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha azumi da gangan kuma saboda gaskiya ya zo ya gaya maza Allah su sha sa sama cewa na sha azumi da gangan sai maza Allah ya ce bai in ka rama ka je kai azumin ka fara wata biyu jere da juna daidai ya azumin wata biyu jere da juna bai sha ruwa ba tsakani ya zo ya ce ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah da ya taimake ni na gama azumin nan na kafara ya ce je ka ƙara azumin wata biyu jere da juna kaga wanda ka daure da yini guda da shi an ce kwana sittin wata biyu ya gama an ce ƙara kwana sittin wata biyu kwana sittin su biyu kaga wata hudu kenan ya ce yesu ya gama ya zo ya ce ya rasulullahi na gama azumin wata biyu ya ce je ka ƙara wasu azumin wata biyu ya je bai cika ba ya rasu aka ce ya rasu da lahi sallallahu alaihi wasallam mutumin nan mai ka fara azumi ya dai rasu bai kammala watan nan biyu ba cikon wata na shida kenan zala sai ce mata wa alaihi ramadan ya mutu ana bi ne bashin ramadanan nan da ya karya kenan ashe da ya kan watan nan na shida ya dawo za a ce ya je kare wasu da gida ya kama kina har abada kuma ya gamu da Allah ana bi da bashin ranar nan guda wanda ya karya ya ce ya ku bayan Allah ku yi kokari kada wani abu ya sa ku ku rasa yin azumi ko da menene shi azumi abu ne gama gari kuma abu ne mai sauƙi in kun duba ba cewa an kai ku baccin abinci ku baccin abin sha ba ku bar mu'amala da matan ku a'a cewa da madadin ku yi da sahi da rana da marece ku bari sai an yi magariba an kira sallah ku yi ba na ku an ba ku ci abincin ku ku sha abin sha ku ku yi mu'amala da matan ku amma ku bari sai rana ta faɗi Allah na iya cewa na hana ku ci, na hana ku sha, na hana ku mu'amala da mata wata guda. Amma sai ce in ban hana ku ba, amma dai ku ɗan jinkirta daga sa'ari shi da zuwa alfijiri zuwa faɗuwar rana kawai. Yau ya ce mu in mutum zai azumi, azumin dare da rana ne, abincin za a hana shi ci da abin sha da iyali. sai an gama kun ga annabi Musa alaihi salam Allah ya ce ya azumin kwana arba'in kwana na arba'in ba ci ba sha ba saduwa da iyali dare da rana ya kwan talatin sai ya asawaki Allah ya ce to ai warin bakin da su a wasu kwana goma kaga kwanan na talatin ba a ce mana ya ci abinci ba da haka ya kwan talatin ba ci ba sha an ka ce ƙara kwana goma ba ci ba sha dare da rana to da Allah ya ga dama haka zai ce wa yana bala da ya tsaya a kulle baki kan a koma cin komi sai wata ya mutu kwana talatin ko talatin ba daya shi wace da Allah ya mana haka da mun samu wahala ba ƴan kaɗan ba musamman in ana zafin rana shi sallallahu alaihi wasallama yana iya yi kwana nawa bai ci bai sha ba yana iya ba an zo aka yi buɗe baki ya kishin abinci ya kishin abin sha sabai suka ce a bari mai koyi da shi su ma sun ka kici sun ka kisha an ka zo za a yi sahur ya kici ya kisha su ma sun ka kici sun ka kisha rana ta wani ya ƙici ya ƙita su ma sun ga ƙici sun ga ƙita aka sahur aka goyi kwana uku ba za Allah ya ce ko sani ni ba irin ku ba ne lantu kai ku ko wani hadis lantu ala hai a ta ga mai ta ba za Allah mutum ne kamar kowa jahilci ne ga haɗa kai da ya ce ni ba irin ku ba ne ni ba irin ku ba ne ina kwana wurin ubangiji na yana ci da ni yana sha da ni to kowa matan ba za su ba ku abinci ba su ba ku ba Allah ba ba ku zai yi tun da ya ce ku a saka mata kun ki ansa don haka kan ku zama iri na idan an kai azumi a sha ruwa a ci abinci idan za a yi sahur a ci abinci a sha ruwa ko da ba ka jin yunwa sunna ne ka tashi ko da ruwa ka sha ba wai gwaninta ba ne ka ce ai ba ne sahur a'a ka bar sunnan masu Allah sallallahu alaihi wasallam ko sunna mai ƙarfi sunna ne ka ci abinci ka alfijir ya kullo ko da ruwa ne ko ko ba ka jin yunwa kaga wani sauki ne Allah ya ce mu yi azumi da rana kuma lalle lalle mu yi buɗe baki kuma lalle lalle ana so ga sunna mu yi sahur kaga shehu ya ce in mun duba ba a tallafa muna wata wahala ta azumi ba illa rabin yini da rana kawai amma da daddare ba magana azumi kuma da daddare ka ci abinci ka sha abinci ka duk abin da za ka yi kamin alfijiri ya bullo kaga kenan ba a ce kai azumi cikakken yini ba lalle ramadan yana ya kwana talatin to in kai azumin rabi da rabi ai ka yi azumin kwana goma sha biyar ne ba kwana talatin ba sannan kuma ba a yi maka su jere da juna ba ɗauki a rabi an ka ce ka tsaya kuma gobe ka ɗauka kuma rabi kuma ka tsaya iyakar rahama kenan to shi wani abin ya ce duk da wannan rahama a ce ka kasa yin umarnin Allah ka tare azumi to wa kullu wa sharabu hatta tabayyana al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl sanaytu uhilla lakum bi siyami ar-rafathu ila nisa'ikum wa libasun lakum wa antum libasun lahunna yace wannan ba shakka sawajewa ne da sauki da rahama daga Allah Allah ya ce yuridu la bikum yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah na nufin sauki gare ku Allah bai nufin tsanani ba wai sai kai da tsananta muku ba za ka yasa ku shan yunwa da rana a sauki ne za ka yan uwa uwa ya zage damji ya ba da matuƙar ƙoƙari don ya cimma muradin shi wurin Allah a cikin wannan wata mai albarka. Wato shawara su ya gaya mana duk wanda an da wani muradi wurin Allah, to ga watan da za ka cimma burinka da muradin ka ka dage kayan Ramadan ya kare ka zama abin da kake so ka zama wurin Allah, ka samu abin da kake so ka samu wurin Allah. sai wuce kusan dukkan ibada da kai a wannan wata to tana matsayin farilla a cikin wani wata wanda ba wannan ba sannan kuma a bishirinku addu'a cikin watan ramadan addu'a ce karɓaɓɓa dare da rana dukkan ramalana lokacin ijaba ne da haka da duk wata bukata ga Allah to ga lokacin da Allah ka ji nan ya kai bukatar nan a karɓa a biya mishi yau ya ce ku yi ƙoƙari cikin azumi da rana sannan ku yi ƙoƙari cikin raya dare ba shakka za ku cimma duk abin da ya kunce muku a rayuwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Allah ya saka ma maulam shibran da alkhairi babu wani alkhairi wanda ya hanga face sai ya jawo hankalin yan uwa zuwa gare shi Allah ya baka da alkhairi Allah ya raya makan ahadin shi albarka maza Allah sallallahu alaihi wasallam amin shekara da ta wuce mun tsaya cikin suratul isra'i ƙarshen wasu abubuwa guda 25 waɗanda Allah ya hore mu da su inda yake cewa وآت ذا القربى حقه والمسكين ومن السبيل ولا تبذر تبذيرا أتم بايان دي تشوا يو وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا لما يبلغ لك الكبر أحدهما شافي ندري أكل عشرين تنفس farkon aya kenan wanda ada abubuwa 25 waɗanda Allah ya ce wa ƙadara buka Allah Ubangiji ka ya hukunci da su ta Allah ta abudu illa iyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna laka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا نعم وآت ذا القربى حقه شيلكم واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للوابين غفورا وآتوا ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذل تبذيرا إن المبذلين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنه ابتداء رحمة مرتك ترجوها وقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يظلم بالقتل انه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا واوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير واحسن تاويلا ولا تقف ما ليس لك بعلم ان السمع والبصر والفؤاد كل الايه كان عنه مسؤولا ولا تمش بالامر مرحا انك لم تخرق الارض ولم تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما اوحى اليك ربك من حكمه ولا تجعل مع الله الها اخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا نعم ya lissafa abubuwa ashirin da biyar ne wanda Allah kore mu da su inda za mu tashi a fara tsaye kuma rabbukun bilbani na wata haza min almala'ika da inasa inda kuma la taquluna qawlan azima أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفأصفاكم ربكم بالبنين da kuke cewa mala'iku ɗiyan Allah ne mata Allah ya zaɓe ku da ɗiya maza ne wata hada min mala'ikata inasan shi kuma riki ɗiya cikin mala'iku mata innakum ku la taquluna bi zalika kuna fata qawlan azima sirce mai girma bi zalika da cewa ku mala'iku ɗiyan Allah ne mata ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا ولقد صرفنا أي بينا حقيقة من شككم بياني في هذا القرآن تجونا القرآن ليذكروا دن الأمة كاسوا على شين مدرسوا على وما يزيدهم ذلك amma bayanin zai kara mafarsa arziki komi illa nufuran sai gudu daga wajen gaskiya wallau kana ma'ahu alihatun kama ta kuluna idan labta ga wiladin arshi ta bila suna cewa gumaka abokan tarayya ne na Allah su ma alloli ne abin bauta ul ce musu dauka da ma'ahu alihatun da akwai uwayen gidi tare da Allah kama ta kulu na kamar da kuke cewa idan da gaskiya ne lam ta gora su bi sabila hanya ila dil arshi zuwa ga Allah ubangijin al'arshi ko dai wurin ruwa na kun ji wani na rigima ta ni ban tashi a ruwa ba wani ce a ni ruwa nake so a yi wannan ya ce ki wannan ya ce a sai a ji ana rigima sai ka ji an zo rabon sama da ƙasa da rabon halitta kowa ya kama nashi irin da yake faruwa cikin duniya subhanahu wa ta'ala amma ya kulu na uluwan kabira sarki ya tabbata da Allah Allah ya ɗaukaka daga wani abin da suke cewa na cewa Allah na da ɗa ko Allah na da abokin tarayya Allah ya ɗaukaka daga barin haka uluwar ɗaukaka kabira mai girma تسبح له السماوات السبع والأرض من فيهن وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا السماوات السبع سمي بكي والأرض تكسي بكي تعبون كتجنسو تسبح له سنة سلكك الله shine sammai da ƙasa da abin da ke cikin halittu suna tsarki Allah da baraka wa ta'ala wa in min shay'in ba wani abu min al makhluqat daga cikin abu halitta illa ya tafi su yana mai cuɗanya bi hamdihi da godiya da bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ba wani abun halittar za a gani face da tsarki Allah ta fara ko ta'ala walakin sai dai za ta kahu da tasbiha ko ɗaya ƙadar mutane ba ku ji ba ku fahimtar lugat halitta wanda ba ku ba shine abubuwan da Allah ya halitta duk da dutse da ganye da ƙasa kowane cikinsu akwai bautar da ya kawo Allah subhanahu wata'ala amma ku mutane ba ku iya ganewa akwai shehu Ahmad Dam ya zo Kano wata shekara ne watanni Kano duk dare sai an yi majalisi cikin ma'arifa a masallacin alhaji obanin yi sai malamai suka taru cewa bai kamata ana tona asirin hadara ba a cikin amawa sai aka zo ne mai nasiha nan masallaci shi aka ramakan lahu hada ji majalis nara anna hala yammaki an takuna bainal awam dauka sunsa majalisan khasan li khawasin kana afdal ana fita da sai motoci pipipi sai ce fata ma za ta kulu hadi aswa aswa musayyara hadi ma za ta kulu an yi ismin min asma'il lahi ta'ala tazkur dan la kulu in min shay la yashadu bi hamdi ku gaya mani wani suna Allah ne mota ke da in ta ce pipipi in ta ce jibun wani suna Allah ne ta da sai aka yi shiru karwa ka zaɓi musali ba ya to ai hana hikima ga mai ita ka zalunce shi ba da hikima ga wanda bai cancanta ba ka zalunce hikima din abinda muke yi tun da za ku yan tijariya ne malamai na kano duka kun cancanta a gaya muku da haka wanda ba ku ba zai fahimci da muke cewa ba ya ci gaba da muke zai Allah ya ji kan shi Allahu tabaraka wa ta'ala ma min shay illa yusabbihu lahu ba wani abu shi Allah tabaraka ta'ala ba wani abu face yana tasbihi ne ga Allah subhanahu wa ta'ala aka ce mu shehu to ya ga mana sunayen da suka waje to zalika bil asma'il aliyat suna tasbihi ga Allah da al asma'ul aliyat da asma'ul aliyat shehu zai bayanin sunan gaba ba ba al mulku al qudus bane zalika abin da yasa aka ja ka Allah tabaraka wa ta'ala tajalla ya yi tajalli bil asma'i da sunayen shi kama tajalla bil zati kamar yadda tajalli da zati wa kama tajalla bil sifa kamar yadda tajalli da sifa fa ala hada akan wannan ne la tajidu zarratan ba ta samun wata ƙwayar zarra bil kauna cikin halitta illa wa hiya qa'imatun bismin min asma'illahi tabaraka wa ta'ala sai tana tsaye wato tana kasancewa ne samamma da samuwar sunan Allah tabaraka wa ta'ala wanda an rike da ita da sunan nan zai rabu da ta fata ainin ba ka kuma sani da aka da ba ko maganinta dan ba ita an samamma ba sunan nan na Allah da ita to shi an rike da ita kuma shi awon zuwarta la ta kuma zarrata ne a lasmin wahidin zarra biyu ba za ta tsayu da suna guda ba a ce su raba a kowace zarra na ta suna daban wala ta je na sukun wahidin fi zarratin suna guda ba zai tajalli ga zarra guda biyu ba ba a samun zarra biyu mai suna guda ba a samun suna guda mai zarra biyu wato kowace zarra na ta suna daban fala haza kullu zarratin fi nuril hasmun khasun biha kan wannan bayani kowace zarra a cikin halitta tana da sunan Allah da yake banta da ita wa tasbihuha dhikru zalika bi ismi a wannan tasbihin ta da Allah zikirin wannan sunan da ita abadar rasulu sallallahu alaihi wasallam abdadin min al-hasan shi yace in ba ku gane ba ai ya sha wurin yaƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗibi tsakuwa da hannu nai fasabba hadfi yadayhi sallallahu alaihi wasallam sai kare sai kaji tsakuwa na tasbihi da hannu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wane ne wanda ya shiga cikin ta babu asbabul aliyat su a tabbacin cewa tana da rayuwa kuma tana zikirin Allah tana tasbihi ga Allah tana da ta yi da hannun shi da ya ba Abubakar ya so a yi kowa ya tasbihin ta haka wa Umar haka da yawa wasu da yawa da cikin sahabbai hada suna tasbihi amma ko ga hafil arzi da ya aje ta kasa ba saka ta sai ta shiru kuma wannan tsako ba wata tsako ba ta musamman duk wanda ya ga dama ya ɗiba in ya so a yi za a yi dan ko wata na nan suna tasbihi amma ya sa a ji mu'jiza ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa akhadha da ya aje ta yanzu ne kasa sai shiru sai kuma ya dibe ta wajen Allah fi kafi Abi Bakar ya sa ta ga ta Abu Bakar fa sabba hatta kama tasbihi wa wada'aha maza Allah ya karba ya zuba ta fi kafi Umar da tayar sai da Umar fa sabba hatta kama tasbihi ya karba ya sa ta je gafe Usman a tafin Usman musamman ta kama tasiri ya gudu ulama malamai na to inda za a halaka fiya arwahan hatta sabba saboda hijabin suka ce saboda mu'jiza da ya ɗibe su wai sai Allah ya sa matsakuwan nan ruhi sai ruhi ya kama tasiri to ba san dama akwai ruhi ba tare da ita ba sai a dokon ruhi an ba asma'ul aliyat tana nan ummu safarin tasbihin ba shi ne ba a yi wa haza takallufun cewa ta sun wahal da kansu yi an da a wani tawili ga abu kirikiri Allah to in min shay'in illa yusabbihu bihamdi babu wani abu ba yana tasbihi da godiya ga Allah Allah shi ya kullu ta sabbe dukkan komi da komi yana tasbihi ga Allah cewa lakin bilugati allati ta'lamu da lokacin wadda ta sani ita la bin lokacin lati ya alam banu adam ba lokacin da ku kun ka sani ba ko mutane a'a da dai lokacin ita kuma za ku lura yadda yake ilimi ya yawa ga talabijin in kuka duba aka zono a namun daji a cikin daji za a ga suna rayuwa irin tasu kuma lallai sun san abin da suke yi sun san kaga kana da suna faɗa har wani ya kusan kashe wani ko kuma wani iya gabin ya ɓaci wani dabba ya zo ya shiga tsakani da gani kai ka san lallashin su ya kai su shirya akan ban faɗa sai an koma gaba a koma wancan da ya raba ya shoko da gudu ya shiga tsakanin su sannan ka duba abin da wasu dabbobi kai kai mutum ba ka iya shi ko da dai a zo a samu wani tsuntsu ya sheka a ce kai ka zo ka yi sheka irin ta tsada ba ka iyawa ko ka zo ka yi gini irin ginin gidan gizo gizo ka yi saka an ta gizo gizo ba ka iya ba ko ka irin gidan zuma zuma da ake ita mamlaka ma gare ta duk in ka gidan zuma akwai sarauniya ciki akwai nata gida na musamman cikin wannan gida ne na sarauniya ba mai shiga ta ba da izini ba sannan akwai dogarawa waɗanda ka tsaron gidan sarauniya sannan akwai gidajen sarakunan gwada kusa da gidan sarauniya dan ba a kai gare ta lami la'iya sannan akwai gidajen da aka yi dan baki ba kowa ciki amma na baki ne kuma akwai wanda yake shi a manaja wannan hotel da yamma hotel da guest house akwai manaja akwai masu hidima akwai masu kudi wanda akwai sarkin baki yan an zo wurin shi za a zo a ce an yi baki la'alla ba sai an tantance da ina suke zama sojoji su kawo har yanzu juyin mulki sannan za a kai an san gidan da an ka saukar da baki an san inda babu baki haka gidan zuma yake to kuma in za a tashi saka ba da umarni mu tashi irin zuwa wuri kaza in mun samu wuri kaza za mu sauka daidai lokaci kaza in ta tashi bin da za a yi in ta je ta sauka duk za a sauka ko bisa ga wancan tsari ba mai mutuwa kusa da sarauniya in ba sarakunan gwada ba sannan in ta tashi tashi tashi za a yi tun masu da hankali irin nasu ya za su yi wannan wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi ba wani abu face ya san Allah kuma yana tasbihi ga Allah kuma yana ta kakkafiya ga Allah ba ma shi ba ba wata kwayar zarra wadda ba ta sa annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallama wadda ba ta son shi wadda ba ta yi imani da shi wadda ba ta bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun baya ko shi da yake wani dutse maka ya san zuwa su da ya wuce assalamu alaikum ya rasul to yana cikin mahaifiya ce ga dutsen hudu da ya hau dutse ya kama rawa ya ji sai tsawon masoya ne ya buga kawai ce kai uhudu ka kwantar da hankalin ka natsu annabin Allah ne an sama gare ka da shahidai guda biyu kuma dutse na yin su an yi haka da yawa a girgin kawai haka ya hawa alaina la alaina yakin ya ji magana annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga kurciya ga girgin sun zo sun tsare shi wurin hijira wannan ta yi kwai bayan ta yi gidi wannan ya zo ya saka in ba so su ci bautar ba za a shi manzo Allah kariya sallallahu alaihi wasallam yace wannan ga to a to lukas abubuwan da ake hangen ba su magana iya lisanu haliha shine halishan halin da wanda lisanul hal kamar jaki ya zo rijiya ya yi tsaye sadda da kasa lalabi ya kaso ruwa hasali lisanul hal afsad min lisanul makan lisanul hal ya yi gaskiya bisa ga lisani na magana kullu shi lahu lisanul halin wa lisanul makan komi na da harshe iri biyu akwai lisanul hal akwai lisanul magana lisanul hal huwa ma fa'ala lisanul hal shine abin da mutum ya aikata shehu radiyallahu ta'ala ne yace misali ana jalisun alal kursi baina hababi ufassirul qur'an yace ni yanzu ga na zanne in ji shehu saman kujera tsakiyar masoyana alhamdulillah wannan mutane sun rabanta yace tsakiyar masoyana ina fassara musu alkur'ani yace haza kalamu lisan hali da yanzu wannan shine lisanul hali ga nizan da ina yi yanzu cikin kuma su yara shi lisanul hali wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu babu wani abu ba sai yana tasbihi da yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala sai dai ba ku iya fahimtar tasbihin su innahu Allah kana zamo haliman bai haƙuri ga fura mai gafara
jama'a sai mu ce alhamdulillah alhamdulillah Allah ya so ya mana abin da ya karanta Allah ya biya mana bukatun na duniya da lahira Allah ba ma albarkar Qur'ani da wata Ramadan Allah ya sanya waɗanda ake kantawa cikin sa domin albarkar manzon Allah da shehu Fatiha da salatu al-Fatih بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومن العظيم سبحان